العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين su namarudu da mutanen shi sun yi nufin su halaka annabi ibrahim amma sai allah bai yadda ba sai wutan nan ta koma mai sanyi da aminci ga annabi ibrahim sannan allah ya sa sauro ya halaka namarudu da dukkan jama'ar su kafirai ga baki daya wa aradu bihi kaidan sun yi nufin makirci ga ibrahim aradu har ƙaho sun yi nufin ƙone shi faj'alnahum sai mun kasa su suka zama al'akhsarina mafi khasara da taɓewa dukkan mutanen duniya faj'alnahum muka mai da su a khasara khasirin fi duniya fi muradihim mafi taɓewa taɓaɓɓi duka a duniya cikin gurinsu ma wajadu muradahum ba su samu cimma gurinsu ba ma wasalu ila ta'zibi ibrahim wala ila ihanatihi ba su samu saduwa ba zuwa ga yin azaba ga ibrahim da kuma wulakanta shi ba su samu wulakanta shi ba kuma ba su samu wai mishi azaba ba al'abdu idza tawalla Allah tawallahu Allah shi bawa in ya jibinci ubangiji ya mai da komi lamarin shi ga Allah to tawallahu Allah sai Allah ya jibinci nashi lamari ga baki daya wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu abinda adda wuya ka amince ma Allah ka saki kowa ka kama Allah shi adda wuya to amma kana gane haka nan ka saki kowa ka kama Allah ka jibinta ma Allah lamarinka shi ko Allah zai jibinci dukkan lamarinka ga baki daya ba za a samu damar wulakanta ka ba ba za a samu damar maka azaba ba kai kuma ba za ka yi da na sani ba a rayuwarka wa waliyullahi shi waliyin Allah man arada an yuzillahu wanda ya nuhin ya kaskasta shi la yasulu ila muradihi abadan har abada ba zai cimma gurin shi ba fa inna man a'azzahu Allah wanda duk Allah ya girmama ya ɗaukaka la ya kadiru ahadun ala ihanatihi wani mutum ba zai samu ikon wulakanta shi ba bi dalilin hadisi saboda dalilin hadisi da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi ya ce Allah na cewa man ada li waliyan aw man ahana li waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina saboda ni ko ko duk wanda ya wulakanta waliyina saboda ni waƙar azantuhu na sanar da shi bil harbi da cewa faɗa tsakanina da shi mai tsoro kafasa Allah ba rago ba ne kuma Allah bai da tsoro duk wanda ya yaƙi da Allah to shi ne wanda yake taɓaɓɓe kuma shi zai hasara man harabahullahu wanda Allah ya yaƙe shi yuhulikuhu zai halaka shi falihaza saboda wannan ne tajidu a ada auliya illahi za ka samu makiya waliyan Allah yuhawiluna ihanata auliya illah suna ƙoƙarin su wulakanta waliyan Allah amma wala yasiluna ila muradihim abadan ha abada ba za su cimma gurinsu na wulakanta waliyan Allah ba man yuzillu man a'azzahu Allah wa ka iya wulakanta wanda Allah ya girmama ya ɗaukaka shi Allah ya girmama mutum ka ce kai za ka wulakanta shi to ai kai ba Allah ba ne kuma ba da shi kake yi ba da Allah kake faɗa ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين muka halakar da namarudu da kafirai 'yan uwanshi wa najjaynahu muka tsirar da ibrahimu wa ludan muka tsirar da annabi ludu tare da annabi ibrahim ludu haza annabi ludu wannan ibnu akhi ibrahima dan dan uwan ibrahima ne harana sunan mahaifin ludu kenan shi harana ahu ibrahim dan uwan ibrahim ne wa huwa walidu lut shine mahaifin ludu wa kana kafiran min a'da'i ibrahim haran ya zamo kafiri daga cikin makiyan annabi ibrahim qala haran haranu yace hadhihi an-naru ma harakat ibrahima li'annaha suhirat laysa fiha harqun al'an yace ai ita wannan wutan ba wani abu ne yasa bata kona Ibrahimu ba sai dan saboda ya sihirce wutan yanzu ba ta da zahi ba ta iya kuna wato wai ba wata martaba bace ga Nabi Ibrahim ba wani Allah ya tsirar da shi ba a wutar ce dai ba ta kona kowa to yanzu ko da mutum ainihin jefa shi wuta sai ya abun da za ta rasa kuna a ya kamata a jinjina mashi a to shi garai kawai ya asirce ta ne yanzu ba ta iya ƙona kowa wa dalilu ala zalika yace dalilin wannan huzu rajulan wa alquhu finnar ku ɗauki wani mutum ku je shi wuta la ta nar wuta ba za ta ci shi ba wato ba wata martaba bace ga Ibrahim duk wanda ma aka jefa wuta zai hito lami lahiya kuma yan ana musu a ɗauki wani a jefa madadin shi ya shiga a gani ko da shi da ya ce ba ta kuna ai ya faɗa to sai ce a ɗauki wani a jefa za a ga cewa ya hito lahiya lau faru salu rajulan minhum sai ko sun ka jeho wani mutum daga cikinsu ka ina fa aka ratuhun naru wuta ta canye shi fi asara bin tarfatul ayn kayan ka kyauta ya zama yanar ke cikin wuta to sai shi harara da ya ce wutar ba ta kuna wa tsarar shiraratu minan nari sai bilan wuta ta taso daga cikin wuta wa waƙa fiye da haran ta hwada ga hannun haran faharakat ha ta ƙona hannun sannan wa harakat wajahahu kullan daga hannu ta wajen huska ta ƙona huska ce ga baki ɗaya mutu nan take to kaga ashe can lahira sai a tambaye wutan nan ko na ƙuna haka ya kamata a tambaye bayan ta kashe shi hara da wutan nan na ƙuna ko ko ba ta ƙuna najjaynahu mun tsirar da ibrahim wa lutan mun tsirar da lutu kaga lutu ibnu haran dan dan haran wa huwa tilmizu ibrahim shi haran shi lutu dan dan haran almajirin annabi ibrahim ne wa nabiyun musharikun fin nubuwa kuma annabin allah ne yana tarayya da annabi ibrahim cikin martaba annabta min kiramillahi lahu yana daga girmamawa allah ga annabi ibrahim najjahu allah ya tsirar da shi wa najjalutan ma'ahu min al-iraq ya tsirar da annabi lut tare da shi daga ƙasar iraki duk artabun nan da aka iraki ne aka yi to sai allah ya hitar da annabi ibrahim da ludu da saratu mata ibrahim daga garin iraq ilal ardin lati barakana fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka cikin lil alamina ga talikai fahajaru suka yi hijira min iraki daga iraq su uku ibrahimu wa ludun wa sara fatau da sham suka dawo garuruwan sham allati barakallahu fiha wadda Allah albarka cikinta bi kasaratil anhari wal ashjar da yawan koramu da kuma itacen marmari da zala ibrahim falsadin ibrahim ya soka falsadin wa lutu bil mutafika shi kuma lutu ya soka al mutafikatu wa bainahuma tsakanin mutafika da falastin masafatu yawmin wahidin tafiya ce ta yini guda wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa wahabna lahu ayli ibrahima muka ba ibrahimu ishaqa dan dan shi ishaqa li wa qad kana sa'ala waladan ya roƙi ɗashi annabi ibrahim kama fi safati ishaqa muka bashi ishaqa adahu Allahu waladan Allah ya karba addu'a Ibrahim ya bashi da huwa ishaq shine ishaq wa yaqub da yaqub shi yaqub uh, ishaq wala da yaqub dan dan yaqub ne dan dan ishaq ne an haihi ishaq ishaq ya haihi yaqub to shi yaqub nafilatan ƙari ne akan abin da ya roka shi abin da ya ce allah ya bashi magadi tunda an bashi da ga ishaq ga isma'il kaga an karba ha an bashi biyu to kuma sai aka ƙara mai da jika shine ishaq ya haifi yaqub ita mahaifi ishaq tana mamakin za ta haihu sai aka ce dan ma da zaki haihuwa shi ma zai haihu tun ba a haihe shi ba aka gaya mace zaki haihu shi ma dan da zaki haihuwa shi ma za a haifan mashi da nafilatan alal mas'ul ƙari ga abin da aka roƙa huwa talaba waladan ibrahim ya nemi allah ya ba shi ɗa fawajada waladan wa walada waladin sai ya samu ɗa ya samu ɗan ɗa shi ne jika wa kullan kowane ɗaya daga cikinsu huwa wa waladuhu wa waladu waladihi da shi da ɗanshi da ɗan ɗanshi ja'alna don mun sanya salihina managartan bayan Allah suna cikin annabawan Allah baki daya waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fil khairati wa iqamas salati wa itaz zakati wa kanu lana abidin waja'alnahum muka sanya su a'immatan shugabanni ya hadunan nasu suna shirya da mutane bi amrina da horonmu ila na zuwa ga addininmu wa auhaina ilaihim muka aiko musu fi'il alkhairati aikata alkhairai kullul anbiya duk annabawan Allah amarahumullah Allah ya hore su bi fi'il alkhairati da aikata alkhairai kaga an kawo jimla al'umum aikata alkhairai to kuma sai aka kawo al-khas wa iqamas salati mun aiko musu tsaye da sallah wa ita az-zakati mun aiko musu rika bada zakka a yana cikin fi'l al-khairati amma sai ya zama zikrul khas ba'da al-am mun hore su an yadfa'u zakata min amwalihim su bada zakkar dukiyoyin su wa kanu lana abidin dukan su sun zama mushtagili da bi ibadatillahi tabaraka wa ta'ala masu shagaltuwa da bauta Allah tabaraka wa ta'ala waludana tainahu hukman wa ilma waludan shi ma ludu mun zaɓe shi atainahu mun bashi hukuman annabta da kuma rabe hukunci shine rabe husuma tsakanin masu husuma ludu haza ibnu akhi ibrahim ludu dai wanda muka yi magana dan dan uwan ibrahim dan dan harana arsalahu allahu allah ya aiko shi waje alahu ya sanya shi nabiyan annabi kuma hakaman mai hukunci ai nubuwatan ya bashi annabta wa faslan bainal husum da rabewa tsakanin masu husuma wa ilman kuma mun bashi ilimi wa najjana muka tsirar da shi min alƙaryatin lati kanat ta'amalul khaba'is daga garin da suka zamo suna aikata muyagun ayyuka min liwaɗi shine liwaɗi ba a riga su yin wannan ɓannan ba to kuma abin da sharri liwaɗi shi ka shi shaɗa in ya gama joni to da ya ga za a sadu sai ya bar ɗakin bai tsayawa a yi liwaɗi shi cikin ɗaki saboda ya imani ga gani ne kahin a gama to an yi tashin duniya sama ta rikitu za ka da ya gama haɗe sai ya waje da ɗan sun hito kuma sai ya ga cewa ashe dai da saura kuma ya ci gaba da yin wani joni Allah ya kiyaye mu warrame bil bunduki da jiwa da bunduk walla'ib bit tuyur da wasa da tsuntsaye irin yadda aka wasa da kanari din nan da kuma sa zakaru su dunga fada da sauransu dai wato in daɗi ya ma jama'a yawa har ba a san ma me za a yi da lokaci ba kuma ana da komi na wadata ba sai an ta nema ba to sai a kama irin waɗannan abubuwa su lido su karta da dai sauransu wa gairi zalika da wani wannan innahum mutanen ludu kanu qauma sau'in sun zamo a shararan mutane kanu shiraran sun zamo a shararai fasiki na kuma fasikai ay khariji na an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala masu hicewa daga biya Allah tabaraka wa ta'ala wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin ludu wa adkhalnahu bayan mun zabe shi mun bashi annabta da hukunci adkhalnahu muka shigar da shi fi rahmatina cikin rahamanmu adkhalallahu ludan fi rahmatihi bayan an jahu min qaumi ya tsayar da shi daga mutane ne da shi da Ibrahim da Sarata innahu ludu minas salihi shina daga cikin managartan bayan Allah waliyai wa nuhan iznade min qablu فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم هكذا ونوحا أي كله عطف على إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ونوحا شما نوح آتيناه رشده من قبل كنا شين عطفي mun bashi shirya ta yi tun kayan haka shine wazkurka ambata nuha nuhu ma ba'dahu iznada sanda ya baka addu'a ala ƙaumihi ga mutanen shekara shekara 50,000 950 to sai yanke ƙamna ga shiryarsu ya ce rabbi la ta zar alalardi minalke firi na dayyara allah kakkaba ko mutum guda ko mutum guda kakkaba shi saman ƙasa daga cikin kafirai allah duk kafiran nan ka halaka su ga baki ɗaya ya ce allah in ka bar su za su batar da bayanka sannan kuma ba za su haihi kowa ba illa fajiran kafaran da haka nan a halaka su baki daya ya yi addu'a baka ga jama'a ta min ƙablu kahin annabi ibrahim fasta jamna lahu sai muka amsa mai addu'a ta fanajje nahu muka tserar da shi nuhu wa ahalahu da iyalin shi ai allazi na fi safinatihi waɗanda ke cikin jirgin ruwan shi muka tsirar da su min alkarbi daga bakin ciki al'azim mai girma algaraki shine nutsewa wata kazibi qaumihi lahu da karyatawa da mutane ne kai mashi wa nasarnahu min alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fagarqnahum ajma'in wa nasarnahu muka taimake shi ai mana'nahu muka hana wani sharri ya same shi min alƙawamin lazina kazzabu bi ayatina daga mutanen nan da suka ƙaryata ayoyinmu addalata ala risalatihi masu nuna gaskiyar manzanci ne Allah ya sulu ilaihi bi shay'in cewa ba su saduwa zuwa gare bi su'in da wani mugu abu innahum su kanu sun zama qauma sau'in miyagun mutane fagara kanahum da aka muka nutsar da su bi tufan da ruwan tufa na ajma'i da sudut in ba wanda ke cikin jirgin nan ba ba wanda ya tsira wa dawuda wa sulaimana iz yahkuman fil harsi id nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin wa dawuda hakanan mun ba annabi dawo da shari'a ta kuma mun sa shi annabi wa dawo da ambaci labarin annabi dawo wa sulaimana da ɗan shi sulaimana ka ambata labarin su suma izi ya hakuma ni sanda suka yi hukunci su biyu suke yin hukunci fil harsi a aihuwa zar'un aukaramun shuka ta mutane ko inabi mai awaki ya saki awaki da cikin dare suka zo suka kiwace suka kiyawace gonan mutum ga baki daya ba su ba komi ba to shine mai gona ya kawo ƙara kaga zai fara zuwa wurin annabin Allah kuma ko banza Suleiman yana yaro a lokacin idan nafashat bihi ganamul qaumi lokacin da tumakin mutane suka shiga gonan mutane suka kiwace ta suka bannata ta ra'adu lailan ta kiwace gonan nan da daddare bilara'in ba da makiyayi ba irin abin da ke faruwa yanzu ga gonakin mutane masu noman rani sai kankana ta fara 'ya'ya sai a zo a kewace gonar da sai sai ka yi tsammanin ba amma taɓa shika komi a wurin ba kaga wannan ya zama wato laihi wanda baka ma san me za ka cewa ba mutum ya yi watanni yana wahala lokaci guda a zo ba wai saye aka yi ba a zo kawai a sa shanu a kewace gonan nan kuma hagu ma ya kyale tun in yana nan ko gaba ne za a sa shanu kuma yi magana shi a haka nan nan wani ƙauye wani na noma sai an ka zo an ka tura jaki cikin gona yadda ba ya ga jaki ne ka cin amfanin gona kuma ka san shi jaki zuciya shika aka cirewa da haka duk shika da jaki ya ci ta mutu kenan ba irin shanuwa ba shanuwa gehe gehe ta kace ba ta cin zuciyar abin na shika to wai sai mai shanun nan da ya tura sai ya ce oi ba ka ganin jaki na ci maka abin ga ya ce na gani to ba ka korar shi ya ce to in na kore yanzu an jima da gobe ba zai koran mashi ba shi ya ci abin da ya kaci ni kuma ya samu wanda Allah hukunta man rabu to ya hi mai arziki dole yana ganin jakin nan ya bar shi can daga baya mai sharun da ya ga abin da ya gani ya kori jakin amma da ya ce kori jakin da kai ne to shi a haka na to kaga ya kamata a ji tsoron Allah Allah ba wasa bane ce Allah na jinkirta ba mai zalunci kamar ya buwaya sai sanda Allah ya ga dama ya kama shi kuma ba zai kuce ma Allah ba ya kamata a ji tsoron Allah a tausaya ma juna to sai aka tura tumakin nan sun ka kewace gonan nan da daddare ba tare da makiyayi ba wakunna shahidi na Allah ce mun zamo halarce li hukumihim ga hukuncin annabi dawo da annabi suleiman wallahu tabaraka wa ta'ala kana hadiran ma'ahum Allah ta'ala ya zamo halarci tare da su a ta ahalu zar'i masu shuka sun zo ila dawud zuwa ga dawud washe kawu'in da suka kai kuka cewa ga mai dabbobi ya zo ya canya gona da haka nan ba ta da unhwani suka ce inna ganama fulanin na fashe fi zar'ina walam tubqi minhu shay'an suka ce tumakin wani sun shiga sun kewace gonanmu ba su bar komi ba faƙala dawud sai dawud ya ce hudul ganama kullan milkan laka badalan min zarika sai hukunci ya ce ya ba shi tumakin nan da sun kaɓata mishi gona sun zama mulki ne shi kuma wannan ya tahi ya ci ɓannatai falamma kharaju da suka hito daga wurin annabi dawud sa'ala suleiman sai annabi suleiman ya tambaye su wa huwa sagirun yana yaro kaifa hakama nabiyullahi bainakum kaka annabin Allah ya yi hukunci tsakaninku zakaru lahul hukuma sai suka gaya mai hukuncin da mahaifin shi yayi annahu sallama ganama da rabbi zar'i suka ce tumakinmu ne ya ansa ya ciya mai gona sakamakon bannar da mun kai mishi kala ya ce ni ku kunga laukuntu an alhakim da ni ne zan maku hukunci la hakamtu bi ghairi hadha da na maku hukunci da wani hukuncin baba ni da ni ne da ba haka zan yi ba fa ukhbira daud bi zalika sai aka ga wa annabi daud cewa ɗanka suleiman ya ce da shi ne da ba haka zai yi ba fada'ahu sai annabi daud yasa aka kira annabi suleiman yana yaro kaga sai ya yi tsammanin kashi zai bashi ko kuma ya mai hada duk kai ka sa baki ga harkar manya ya kira shi fa qala lahu annabin Allah ya ce mashi bi haqqil ubuwati illa akhbartani ma za ta qadi bihi law kunta anta alqadi yace na gama ka da haƙƙin zama na ubanka ka gaya man da kai za ka yi hukunci wani hukunci za ka yi ƙala ya ce usallimul ganama da rabbi zar'i yan tafi ubi darriha wa nasliha wa wabriha wa wasallimu zar'a li sahibil ganam yusqi zar'a wa yuslihu hatta ya'uda zar'u kama kana fa ya'khudhu rabbu ganami ganamahu wa ya'khudhu rabbu zar'i zar'ahu yace baba da ne zan hukunci sai in tumakin nan in ba da su ga mai gona in ce amfani da nononsu da 'ya'ya'in sun haihu da gashinsu duk abin da aka yi ya ci gaba da amfani kamar nashi shi kuma mai tumaki sai a bashi gona ya tahi zuwa shikka da noma sai ya maishe ta yadda take sanda an kaɓata to in ta rayu ta koma yadda take shi kenan sai ya ba mai gona gonar shi shi kuma ya anshi dabbobin shi ya ce ni gare ni da ni zan yi haka zan yi faƙala dawud sai dawud ya ce alhukumu haza faƙat ya ce ka allahu akbar ce wannan hukuncin naka shi a hukunci fa'amda ma haka wa bihi ibnuhu ya zartar da abin da ɗan shi ya yi hukunci da shi to kaga shi allah shi adda fadalatai shi ka ba da ita inda ya so to mai arziki sai ya bi fadalan da yana kallon allah ba kallon inda take ba don haka alhikimatu dalatul mumin akhadha aina ma wajadaha hikima dabba ce ta mumini batatta da ya ganta zai karba masu hikima na cewa idan allah ya baka shugabanci da mulki to idan za ka yi nasara allah zai baka halin kaza da halin kare ita kaza in tana da 'ya'ya tana ta tana neman abinci suna can bayanta ba ɗiyan kuti ba ne ɗiyan kuti ka shiga gaba uwarsu na baya amma kaza ita an gaba tana da arziki ɗiyan na baya to in ta cimma wata ƙwaya ko wani abu sai ta sa ƙafa ta take sai ta kama kuskus kuskus kuskus kuskus tana dibe dibe tana kiran kajin na 'ya'yanta su kuma sun san kiran su ta kai sai haga sun sheko sun zo in an zo sai a kewaye ta haka da gaba ba su tsayawa baya kowa ya lura da kaza in akwai kaza gidanka sai su zo gabanta su yi layi haka sai ta diba ta diba to yan bata ga guda ba sai ta ƙara kuskus kuskus da wata murya wadda yake za ka hangi wancan ciyace ta da gudu su sun san irin nau'in wannan sautin ba wancan ba ne wanda bai nan sai ya zo a guje to in ta diba ta ga sun cika sai ta ɗauki ƙawa ta jefa masu haka kaga mai rabo ya ɗoka shi ne aka cewa ba samun duniya ba inda za a ce samun duniya ɗan kaza dan yan guda ɗoka sai ya nan da gudu sai a bi shi ita kuma ba ruwanta kawai mai rabo ya ci ba a cewa ta hison wane bisa ga wane to in shugaba ya zama ya mai da dukkan mabiya ne duk ɗaya to ya huta da su kawai ka ɗauki arziki ka ba duk wanda adda rabo ba wai sai wane ba idan ka ware sai wane to ka gama shi waɗa da su kuma za a ɗauke ka azzalumi ko da ba gabanka ba ka zama azzalumi amma in ka zama ba ka bambantawa tsakani to ka zama adili gare su kuma wanda bai samu ba sai ya kuka da raban shi to halin kaza kenan sai halin kare shi kuma kare cikin dabbobi shi kaɗai ka wasa da 'yan ɗiyanai sai ya kama kokowa sai ya kada ɗa tun da shi a ɗan ƙarami sai ya taushe shi ba taushe wanda zai ji mai ciwo ba da duk aka juya aka murda sai ya kada shi ya haye to yan an yi biyu an yi uku sai ya galagala sai ya faɗi sai yaro ya haye shi kaga wato tashji Allahu cewa ya yi kokari ya kada baba to wanda ya kada uba da uba ba ka waya ta to don haka mabiyanka kowa na da hikima wadda Allah ya mai da baiwa to in kana shugaba kakka kulle kanka ka ɗoka kai a isasshe kai abbabba ka rena kowa ba ka iya magana da kowa ba za ka anshi ra'ayin kwa ba don kai abbabba to hikimomin da an gare su ba za ka yi amfani da su ba sannan shi karami duk hikimar da an gare ba ta burge mutane saboda gana aka bai isa ba yaro zai haɗi hikima babba in ya haɗi ya wuce shehuwa ne ya haɗi ai ranka ya daɗe ya ce kaza nan ko magana yaro ce karami amma shi yaron ba a damuwa da ita to in kana hira da mabiyanka sai ka samu hikimomi masu yawan gaske a takaice duk hikimar da Allah ya ma kowa cikinsu za ka riƙe sai ka ɗaukaka ka samu martaba a ta mamakin ya an kai ne ya san kaza ya an kai saboda ba wanda ya san komi komi ga baki ɗayan ba Allah ba to da haka ka wannan ya san magana gona wannan ya san magana kira wannan ya san magana kasuwa wannan ya ka zo ana hira kana nan kana naɗiya kana naɗiya duk inda aka zo in ka waɗi hikima sai a ta mamaki to shi yasa ba a rena ba a rena bawan Allah kowa ka gani da kulli shay'in maziya kowa na da wata baiwa kuma wata baiwa shi kadai adda ita Allah ya kawo shi wurinka don kai amfani da wannan baiwar to kaga annabi Dawud annabi ne annabin Allah kuma mursali Suleiman duk da annabi ne amma sai ya girma tunda sai shekara arba'in galiban aka yi ma nabiyi wahayi kaga yaro ne to amma annabi Dawud ya yi amfani da wata baiwa saboda shi annabi kowane annabi yana hukunci iri biyu yana yi na wahayi yana yi na ijtihadi to kaga wanda ya ijtihadi in ya dace lada biyu in bai dace ba lada guda kamar da alayhi salatu wassalam da ya zo madina sai aka ce sai an madabino kilili a ɗebo horon namiji a buga ga mace sai ya ce ai allah shi ka sa ɗiyan dabino ba kilili ba kada wanda ya kilili bana sai ku sun ka yin kilili dabino ko ya ƙiyan abin kirki ka ce ya rasulullahi mun bi shawararka amma kuma gashi sai ce antum a alamu bi duniyakum kun yi ni sanin lamarinku na duniya ku yi abin da kun ka saba da shi to kaga ashe ba wai don annabi ya faɗi magana ba ta saba dama ba wahayi ba ne ijtihadi ne kamar shi suleiman wata rana wasu mata sun tafi icce sun ka yi shinhiɗa sun ka aji goyonsu guda biyu kura ta ɗauki ɗa guda tabbar guda ɗan sharri ko da sun ka dawo icce ga ɗa guda ɗan ɗan ƙarama ita babba an ɗauki ɗanta an canye sai ta yi maza maza ta ribci yaro ta goyi karama ta ce a wance ba ɗanki ba ne ɗanki kura ta ce ya ce wanda ɗana kura ce ga ɗana kowa ne ce ba ɗanki ba ne wani ta ce ka da Allah rabu da ni da ta gaba la'i ta kawo bakin daji ake da an ka zo ta kai ƙara wurin annabi dawo annabi dawo da ya duba ya dubi kama da kuma kaga dama mara gaskiya ya yi kowa ji dadi da harko ita yanzu mamakin ma ɗanta wani wani gashi wani an cewa ba shi bane wannan mamakin ma zai hana ta magana ta kowacan ta kama jidali annabi dawo da ya ce ɗa na babba ne ke karama ke haƙuri tun an gan shi ga bayanta shi kenan sun ka hito annabi suleiman ya ce ku zo ya an ka yi kaji kaji kaji kaji amma annabin Allah ya ba wa gada kuma ni wallahi ɗana ne kuma ta san ɗana ne wane ba wane ba ne sai ce a'a ku jira sai ya shiga gida sai ɗauko takobi sai ya ce a kawo yaro ƙarama ta ce mi za ka yi mishi ya ce a raba biyu kowa da ɗauki rabi sai babba ta ce i a raba i a raba a to ɗanta ya mutu in an raba ɗan gaba shi ba ya mutu ba sai karaba ta ce a'a ka ban mata ɗanta ne ɗanta ne a ya ce araba ta ce na ban mata nata ne nata don Allah ka kashe shi nata ne sai ya ce mu bin yabba za ba ta ɗanta ya aishi ɗaya ba karama ɗanta to don haka nan in ka zama shugaba ka yi ƙoƙari ka zama kana da lokacin zama da mutanenka kusan ma wajibi ne duk yammaci ko da daddare ka samu ko da awa guda ko awa biyu kai hira da mutane hira dai wannan ba wani official aiki ba a zanna mai wani koke ya faɗi mai kaza ya faɗi mai kaza ya faɗi sannan ka samu lokacin zama da talakawa talat talat saboda waɗannan 'yan majalisa to ba su bari ka ji abin da ba ka son ji ba su barin ka ga abin da ba ka son ka gani kullun ce maka za a komi lahiya lafiya lafiya ai wallahi ba wanda aka yabo sai kai ai billahi allazi kaza kaza kai ranka yade kai aiki ranka yade kaza ranka yade aiki kaza dan ko su sun san ƙarya suka yi maka ba su bari ka ji abin da ba ka so ka jiya ba su barin ka ga abin da ba ka son da haka dan samu lokaci ka zanna da talakawa ya zama mai koke na iya zuwa kila koken nan su ne sharrin su za a gaya maka ai koke to in ka aiko wanda yake shi ya ma shari yana haɗi ai ba zai haɗi ba da haka dan ka zanna talakawa ya zama suna iya zuwa su gaya maka abin da ke damunsu sanda aka cire wa'azin mako mako wannan shine hikimar da a ciki za a zanna gwamna wurin juma'a ran juma'a inda kowa ga ka'idar da aka yi wa'azin juma'a kowa adda koke zai zo ya gaya ma gwamna koke ne ta amma kila yawan aiki kila kuma abun bai sha musu kai ba kila kuma mi sai abin ya wuya sai ta kai can ta kai can sannan ka gama wani babba ya zo wurin wa'azin ko dan ya zama duk sati an gaji tun alayhi salatu wassalamu ba kullum ba duk sati ko duk wata ya ka wa'azi ba akan dade sannan ya zo ya wa'azi kaga ana kuka to amma abu in ya zama kullum kullum gundura ake yi la'alla shi yasa ba a zuwa sai ga an ce an rage lokacin aiki ba a ta yi aikin ba ba a zo wa'azin ba sai a gyara da haka ka zama mai zama da mutane mai karɓar shawara mai ɗaukacewa kai kana daidai kana kuskure su ko mutane su ma haka suke sannan ka ɗauka kowa na da maziya ka ƙoƙari ka zauna da su don ka samu wannan hikima kuma don yaro ya yi ma gyara ba zagi za ka kore shi ba a godiya za ka yi ma Allah Allah ya baka ɗa na ƙwarai wanda har yana iya shiryar da kai ko banza dattijo idan ya kai wani matsayi to ɗaya ne ɗaya ka iya mai nasiha ce wallahi baba irin abun nan da ake mu dai garin nan mu da ake ta zagi to Allah ka ruha muna asiri ka bayyan kaza to inda kin yi hankali wallahi zai bari kuma komi matsayi ne ɗana ya zo ce baba abokanmu suna ta ɓacin ka abokanmu suna ta haɗin laihinka kaza da aka yi baba a bari wallahi mutum zai bari fa'amda sai annabi dawo da ya zartar da ma hakama bihi ibnuhu abin da ɗa ne hukunci da shi ƙalallahu allah ya ce fa fahamna ha sulaimana sai mun ka fahimtar da husuman nan ga annabi sulaimana ba mu fahimtar da annabi dawuda ba saboda ba wahayi ya kowa ba cikinsu ijtihadi ne to amma ko ijtihadi ai ilhami ne na Allah to tun Allah ka ilhami ya kima Dawuda ai bawa ne ne dole ne sai ya Sulaiman shi ya zabe shi tun ko da yake yaro ya mai ilhami yace fa faham fa fahamnaha muka fahimtar da husuman nan ga Sulaimana kulluhum dukkan su da Dawud da Sulaiman da wani dukkan annabi kana ya hukum bi wahayin aw bi ijtihadin ya zamo yana hukunci ko da wahayi ko da ijtihadi wa hadhihi alqissa wannan labarin tadullu ala anna Dawud hakama bi ijtihadin tana nuna cewa wannan qadiyya to annabi Dawud ya yi hukunci da ijtihadi nashi wal anbiya lahum an yahkumu bima anzalallah wa an yahkumu bi ijtihad su annabawa suna da dama su hukunci da abinda Allah ya sauka masu ko su hukunci da ijtihadin su ga abinda Allah bai sauka musu da hukunci ba wal mujtahidu wanda ya ijtihadi ga abin da bai da nassi idza asaba in ya dace falahu ajran shina da lada biyu lada ijtihadi da ladan dacewa wa idza akhta'a falahu ajrun wahid in ya kuskure ga ijtihadin da yi yana da lada guda ta yayi kokarin bidar gaskiya wa wa khada'un nabi fil ijtihad kuskuren da nabi zai cikin ijtihadi fi ma la ya ulu bil fasadi ila din cikin abun da ba zai koma zuwa ga addini da banna ba aw fil alam koko a duniya ko da shi annabi ya yi ijtihadi to sai abun da yake ya tabbatar da ba banna bane ga addini ba ma banna bane ga duniya ga baki daya ya juzu ya halatta bi sharɗi da sharaɗin annallah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya tadarakuhu zai riske shi hatta ya fahama al-khata har ya fahimci kuskuren da yayi kuma sai ya tuba ya dawo daga wannan kuskure to kaga wannan iya cewa at ashe Suleiman ya hi Dawuda to sai Allah ya yi idraki ya ce wa kullan atayna hukman wa ilman dan kakka shirme ka ɗoka wai sulemana ya hi dawuda ga tsoho a wa kullan atainahu hukman wa ilman dukkansu da suleiman da dawud dukkansu atainahu kowa mun bashi hukuma annabta wa ilman da ilimi kulluhum dukkansu alimun bi umuri dini macikin sani ne da al'amuran addini wa alimun bil hukmi bainan nasi kuma macikin sani ne da hukunci tsakanin mutane to ya aka yi bai gane abin da daidai ba nan ce walakin Allah fahama Sulaiman fi hadhihi qadiyya duna Dawud alayhi salatu wassalam sai dai a wannan qaliyat Allah ya fahimtar da Sulaiman abin da a hukunci na daidai bai fahimtar da annabi Dawud ba alaihi salatu wasalam to kuma Allah baka cewa dan me ya gabata la yusalu amma yaf'al ba a cewa Allah dan me dan me ka faɗa ma Dawud ka faɗa ma Sulaiman Allah ya wuce nan kuma dukan su bayi ne ne yaf'alu fil makhluqi ma yasha'u Allah abin da ya so shi yake yi wa hadha to wannan cewa a bada tumaki in an gama gyaran gona a mai da tumaki kuma tumakin za a ci gaba da amfani da su fi shari'atihim a shari'a su haka yake amma fi shari'atina amma mu ga shari'a mu fal mashhuru fi mazhabi malikin abinda a shari'a ga mazhabin imam malik anna hifzal mawashi kiyaye dabbobi lailan har cikin dare wajibi ne ala ashabiha ga masu ita in ba ka iya kiyaye dabbaka to ka sai da ita in ku har kana kiyo to ka ko tabbatar da cewa ba za ka bari ta yi mutane banna ba in ta yi banna sai ka biya su idza afsadat zar'a laylan idan ta kuce da daddare baka sani ba ta ta mutane lazimahumul qada'u sai akai su kotu dole su biya abun nan da sun kaɓata to su kuma alƙalai su ji tsoron Allah kada a haɗa kai da su ya zama an ci ɗan karmami sai a zo a ce ai damma ne kaza da kaza sai ya sai da shanu ya biya abin da ke bai naira kaza ba wanda yake daga abin da ka husa ta hillani suna kulle ƙeya ga mutane a haɗa kai da masu hukunci a zo a kama cin su har ga ƙashi sai ma su yi zuciya ma a tura shanun su ga abin da za a yi wa mazaba abu hanifa mazaba abu hanifa annama afsadatul bahaim abinda dabbobi suka bata la qada fi ba hukunci ciki mutlaqan laylan wala naharin kai gonarka kai mata shingi kai mata shinge kuma ka zo ka samu mai gadi ko ka tare gona ka tsara abuka amma ka ta daji kai shikka kuma ka dawo gare ka kwanta ka ce ba a tura shanu ciki ga abu hanifa kenan in dai ba zuwa kai katte da su ba ka tura su to wannan ka haga banna ce kai da gangan amma in dai su sun ka kuccike sun ka zo to dare ne ko rana ga abu hanifa babu wanda za a kama a kai alkali wa shafi'i yufassilu fi zalika shi ko shafi ya ce a dai bincika ga inda za a yi hukunci ga inda ba a yi hukunci shine Allah ya ce wa kullan da Dawud da Sulaiman ataina hukuma mun ba su annabta wa ilman da ilimi na yanke hukunci wannan abu da ya faru ba sakaci ba ne ga annabi dawud kun ba wai za a ga laihin shi ba ne a haka allah ya su wasakharna ma'a dawud aljibala yusabbihina wa tsaira wa kunna fa'ilin sannan aka biyar da waɗin maziyoyin annabi dawud don dai hayyo wajiya kada ka kuskura ka dangana gajiyawa da rashin iyawa gare shi wasakar na aljibala muka hore duwatsu ma'a dawo da tare da annabi dawud in yana tasbihi yana karatun zabura yana karatu yana ibada in ya gaji sai ya shiru duwatsu su kama yi yana ji ko kuma yana yi duwatsu na yi yana yi duwatsu na yi can sai a turo tsuntsaye yana yi suna yi in ya gaji ya shiru su kama to kaga wanda adda wannan mu'ujiza to dan ya yi hukunci wancan ɗanai ya gyara mashi ai ba za ka rena shi ba yusuf bena suna tasbihi wa ɗayar haka tsuntsaye sukhira an hore ta sukhira tasbihi huma ma'ahu an hore tasbihin tsuntsaye da duwatsu ga annabi dawud allah ya ce wa kunna fa'ili ba mu ka gaya maka ba mun yi wa kunna mun zama fa'ili na masu yin abin da mun ka gaya maka mu mun ka faɗa ma to kuma mun san muna iya kuma mun yi wakunna fa'ili da mun zama masu yin taskhira tasbihi ma hura tasbihin duwatsu da tsuntsaye ma tare da shi wa in kana ajaban indakum ko dai ko gare ku da ban mamaki a ce duciya tasbihi ko ko tsuntsuya tasbihi tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san wasu duwatsu tun kamin a aiko shi in ya zo suna cewa assalamu alaika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta cewa ma tun yana ciki idan mahaifiyata ta zo wurin wasu duwatsu suna cewa assalamu alaika ya rasulallah suna gaida shi to yana cikin ciki da haka duk wata mu'jiza da aka ba na annabi to an ba manzan Allah ita ko hiye da ita sallallahu alaihi wasallam wata ma al'umma ta an ka ba na ga yanzu ga duwatsu nan suna ɗaukar hoto suna magana duk wani ƙarya ai daga duci ne daga ƙasa ya hito kamar jiragen ruwa kamar jiragen sama kamar duk komi da ka gani to mu'jizozi ne wanda aka ba annabawa irin makamantansu amma ba su kai su ba to mu al'umma ma mu an ka ba ba ko shi ba sallallahu alaihi wasallam wa allamnahu san'ata labusin lakum liyusannakum min basikum fa hal antum shakirun banda wannan kuma wa allamnahu mun ka sanar da annabi Dawud san'ata labusin yadda ake yin riguna rigar sulki hiya duro li'anna an ce mata labus saboda tulbasu ana sata wa huwa awwalu man sana'aha shine farkon wanda ya riga sulke wa kana qablaha safa'i da kahinta sai dai a rika alluna na karhi mun sa mun koya min sana'ar riga sulke lakum ay lijumlatin nasa ga dukkan mutane dan sai zamo sana'a ce yana sayarwa don taimakon mutane wurin yakin su mun koya mai wannan sana'a liyu husainakum don ya tsare ku min ba'asikum daga yaƙe-yaƙen da kuke da juna tunan liyu husainakum wata kira ta ce litu husainakum ko linu husainakum in ka ce liyu husainakum min ba'as allabu su fi kira'ati litu husainakum hiya as-sunna ita sana'a na litu husainakum wa fi kira'ati linu husainakum da nuni ai nahanu dan mu Allah mu kiyaye ku min ba su kum in ka ce kuli usna ku dan shi ya kiyaye ku shi annabi dawud din Allah ya ce to kun ji abin da ban kai maku fa hal antum shakiruna ni'imati kuna gode ma ni'imata da ne maku ko ba ku godewa ma'ana ku gode mani daga ni'imata da ne maku a za ku gode mani bi tasdiqir rasul da gaskata manzona ai ushkuruni bi zalik in za ku gode man to ku gode mani ta bin annabi da kuma gaskata manzo sallallahu alaihi kana dawud alaihi salatu wassalam shi annabi dawud alaihi salatu wassalam ya zamo kama wasafahur rasulu kama yadda manzo Allah ya sifanta shi sallallahu alaihi wasallam yasumu yawman wa yufṭiru yawman yana azumi yau gobe ya sha jibi ya azumi gata ya huta saumu nisfi dahari shine azumin rabin zamani tun an yi ba gobe jibi an yi kaga rabin zamani kenan waya kuma nisfan laili waya namu nisfan zai tsaya rabin dare ya raya shi sannan ya bacci rabin dare wa kana mujahidan kuma ya zamo mai zuwa jihadi wurin yaƙi wala ya firru fi mayadin likital kuma in ta yaƙi to ba dai gudu ba sai an kai ƙarshe to duk da haka bai da sana'a wa kana ya kulmin baitul mal yana cin abincin shi da iyalin shi da harkokin duka daga baitul mali ille dai ba ya banna amma dai nan aka kawo mishi abincin shi wato ana mai albashi kuma duk harkoki ne da kudin gwamnati yake yi wa kana ya tahassasu ya zama kuma na binciken al'amurra da kai ne iza atallailu in dare yayi tanakar sai ya canza kama wada khalafin nasi sai ya shiga cikin mutane ya sa'alu an aibihi yana tambayar su aibi ne ma halu malikikum mi a halin sarkinku haza wannan ba a san shi ba ne kaga za a yi ta ba da labari a yi ta ba da labari an ce ma'awuya shi ma yana irin haka nan ya canza kama yana tambayar mutane cikin dare kuma gashi ba a jin daɗin mulkin nashi sai ya tare wani ya ce mi a halin ma'awiya ya ce allah ya la'ane shi azalumi mai kaza mai kaza mai kaza sai ya kasa daurewa sai ce kasan kowane ne ne ya ce ina da san ka ya ce ni ne ma'awiya ya ce kai kasan kowane ne ne ya ce a ce ni an mahaukaci Asibirullah Allahu Akbar. to a gwamnati cire wannan hauka ta yi mishi ya ce hauka na taso mana lokaci lokaci yanzu ga ta taso man ya ce to sai an jima ya sallame shi to ka ɓaci sarkin shugaban ƙasa gaba ne cikin dare a ga sai wanda aka yi na'am yana canza kama cikin dare yana tambayan mutane labarin sarkinsu liya'lama aibahu dan ya san aibi ne hatta ya tajannabahu har ya nisance shi to wasu shugabanni ko sun bincika aibinsu wanda ya gaya masu to ba su ko ba kuma shiri da shi sai a ce suka gwamnati ya kai duk mai faɗin illa don a gyara to da wuya a fahimce shi saboda ko an fahimce ka daidai to maƙiyan kananan ko ko maƙiyan shi mai mulki ya san in ya bi shawararka to zai tsira shi kuma bai son ya tsira da haka sai a tahi a canza a soke ka gare shi kuma rai ta hijin daɗin mai sukatta ka san mutum ba shiri yake da kai ba amma in ya zo kawo aibin wanda ka san daɗin ku da unhwani ne sai haka zuciyarka ta yarda da sukar da an kawa wancan to ba haka nan aka yi ba in har ka samu wanda zai iya gaya maka wani a gyara to ka gyara ɗin in ba a gyara ba kuma ka kyale shi kasancewa wannan na ce gare ka amma ka ɗauki duk wanda ya ce ba daidai ba mugu ne maƙiyi ne sai an hukunta shi sai an mashi kamar misali ga mitin in ka zo kana ca ba a daidai ba ce oke wato an zo da shi ya san sirrin gwamnati sai a hidda kai kwamiti shi kenan ba sai ka ji ba za ba daidai ba akwai wata wata jiha wata kwamishin ya ita ka tsayawa sai an yi gaskiya kun ba ta ji shakka faɗa ma gwamna gaskiya ko mi ɗacinta ran nan za a zo mitin sai wani kwamishina ya ce honorable ta ce na'am dan allah dan annabi yau kakke dake magana ko mi aka ce wurin mitin ta ce me yasa na dai gaya miki dan girman allah kake magana ko mai kyau ko mara kyau yan matsa mata ta ce insha allah ba zan yi ba ta ko daure aka yi ta caɓa da gangan ma gwamna ka ɗauko abin da ya ga dama na ɓanna su ko ce haka za a yi daidai ne ranka ya daɗe ta kutna da ya shiru a kalle ta ai magana ta yi shiru sai da aka gawa mitin sai gwamna ya ce aku baki magana ba yau aku ba ki magana wance ba ki magana ka sa aku kuturu sarkin magana kenan ta ce a ranka ɗimi zan cewa ya ce kin kuru ashe ainihin ran nan in ta tsaya gaddama da gwamna za a kore ta to abinda suke yi kenan wasunsu to kaga shi annabi dawo da ba haka yake ba yana yawo yana tambaya aibi ne don ya nisance shi ya gyara wa kullama sa'ala anil malik ya kulu na anu khairan ko shi ya tambayi labarin sarki na gari shi kenan sai su faɗi alkhairi su yabe shi fatana kara yaman wata rana sai ya canza kama fasara ya sa'alun nasa ya shiga gari yana tambayan mutane halin sarkin gari fa nazala jibrilu sai mala'ika jibril ya sauko kiran shi ma yana mai canza kama ala surati insanin ya yi sura irin ta mutum ya tari annabi dawud bai gane shi ba faƙalar lahu ya tambaye shi ya ce mishi mi a halin sarkinku sai jibril ya ce mishi ni'imal maliku malikukum lauka na ya ishu bi amalihi walakin na ya ishu man baitul mal ya ce sarkin garin nan madalla da sarkinku da dai a ce aiki ne ya kaci a ce abinci ne shi ka sana'a ya biɗo abun da zai ci da kanshi da iyalin shi to madalla wato bai da illa illa cewa dukiyar gwamnati yake ci shi da illa te walakin sai dai shi ya ishi min baitul mal yana rayuwa daga dukiyar baitul mali wannan shi a aibin sarkin ƙasan nan faraja dawud dawud ya koma ya ce lalle tunna bai da sana'ar da yake kuma ya ƙara rayuwa ta wurin hidima ga al'umma sai da na abubakar sai da ya zamo khalifa sai aka gamu da shi ya dawo kasuwa da ya akoya ta ko wani abu na sayarwa sai na amur ya ce a daga ina kake khalifa ya ce a to ai kasan sana'a ta da kasuwa nake ya ce a wallahi wannan bai yiwa bai yiwuwa a ce kai a ɗauke da nauyin al'amuran mu kun bari sai ka ta neman abinci to wai maka neman abinci wai maka kula da haƙƙin al'umma sai ya kira manyan sahabbai ya ce na ga khalifa ya hito kasuwa to kasuwa zai yi koko khilafa zai yi a ce to ai dole ya nemi abinci ce to mu kwatanta abin da zai ishe shi mu ɗauke mai nauyin iyalin shi shi ko ya tsaya ɗauke mana nauyin al'amuran mu aka zauna ittifaqu sahabati shari'a ta yarda da shi aka yanka mishi abin da za a don gaba shi to duk da aka yi wa da gobe ranar sai ce matar shi to yau sai mu yi haƙuri bawa abin da za mu ci gidan nan allah ya kawo saboda wannan ya ƙare ba a bashi wani ba ta ce a akwai yadda dubarar mu ta mata ya ce to shi kenan ko da yadda iska ta yi abinci ya ce ke tsaya ina kin ka samu kuɗi da abinci ta ce eh dan abin da aka bamu shine na kaɗan ragewa ina mana dubara ina ajewa to kaga unhwanin ajewa shine na samu na kwana kaza sai ne abinci wace to to to madalla madalla yana gama sai baitul mali ya ce abin da kuka bani yayi man yawa a rage gwargwadon kaza wanda wancan ka ragewa sai an ka yanke shi to kaga ashe mutum ya ɗoka ya ce dukiyar gwamnati tashi ce a ba gaskiya ba ne dukiyar gwamnati ta al'umma ce amma an yadda kai ka ci ka sha ka biya bukatunka na gaskiya don ka tsaya ka ɗauka nauyin al'umma ba ka mai da dukiyar gwamnati taka ba ka yi abin da ka ga dama ka ba wanda ka ga dama ka hana mu wanda ka ga dama ba haka a gaskiya ba ka dai ci ka yi bukatar ka ta gaskiya balle kuma akwai aljihun da aka ware ma shugabannin jihohi da local government da ma shugaban kasa akwai wani aljihun da ko auditing din shi an ce ba a yi to da nan da kai da bakinka da kyautarka da hidimarka ta tsaya daidai ala hududu shari'ati amma ka hita bayan wannan to ba gaskiya ba ne kayi zalunci faraja dawud sai dawud ya koma ya ce ashe ba daidai nake ba wasu alallah tabaraka wa ta'ala an yu'allimahu hirfatan ya'ishu biha duna baitil mal ya roki Allah Allah ya koya mai wata sana'a wadda zai dunga cin abinci da ita ba tare da ya taba dukiya al'umma ba fa'allamahu Allah sanata labusin sai Allah ya sanar da shi yadda zai yi rigar sulke falayyan Allah lawal hadida sai Allah ya tabasa sa shi bakin karhi yanzu annabi Dawud na nan dukan mu sai mu kama yin zare amma na bakin karhe duk abin da muka so mu yi duk za mu yi bakin karhe ya koma kamar tahwa sai in ya tashi sannan ya koma bakin karhe to da wannan ba a bukata a buga ba a bukata a sa wuta ba a bukata komi ille kawai kaɗa ce za ku yi ta yi a yi riga surke a yi komi da ita in ya tashi shi kenan in an gama sai a doka a kai kasuwa a sayar ya so abinci insha Allahu in Allah ya kai mu gobe lafiya za mu ji sauran bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah biya mana bukatunmu na duniya lakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yanta a cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salat al-Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح تهل ما أقلك ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين